بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 21 da watan juma'a al-akhira hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 30 da shekara 43 wanda ya dace da 25 da wata na ɗaya miladiyya haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci a satin da ya gabata mun kwana a fadin Allah subhanahu wata'ala inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha bisa lura da lokaci wancan satin bai wadatar ba yau za mu ƙara tashi a daidai wannan aya yau za mu ƙara tashi daidai aya ta 26 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara sai Allah ya ce inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah ya ce inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala mun karanto a baya malaman luka suka ce idan kaga an kawo inna to tufi tauki tana tabbatar da zancen gaskiya ne ba kunkunto a ciki to Allah ya ce inna Allah tabbas Allah la yastahi an yadriba mathalan ubangi subhanahu wataala baya jin kunyar gaskiya an yadriba mathalan ya ambata wani misali Allah baya jin kunya ta ya kawo misali a cikin alqur'ani ma ba'udatan fa ma fawqaha wannan makin malamai suka ce tana iya ta kasance mausuliya ko ta kasance za'ida abinda bai kai sauro daraja a gun halitta ba to Allah baya jin kunyar ya kawo wannan abun misalin sa a cikin alqur'ani fa ma fawqaha da ma abinda ya fita watan wajen daraja ko kuma ya fita karanci wajen daraja sai Allah ce fa ammal ladina amanu amma kaga wanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala masu imani a dare da rana fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim sun san cewa wannan abun da Allah yake bada misalin sa a alqur'ani mai girma akwai hikima duk karancin al'amari to akwai hikima a cikin kawo misalin sa a Qur'ani mai girma jama'a mun fahimta Allah ce fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim masu imani suna gano cewa wannan abun gaskiya ne daga ubangijinsu ma'ana Allah subhanahu wataala ya da hikima mai girma da Allah ya sanya yi wannan abun wa ammal ladina kafaru amma kaga wani suka kafircewa Allah subhanahu wataala wani suke minafikai ko kuma kafirai fa yaquluna sai su dinga cewa suna tambayar juna ma za arada Allah bi hadha mathala wai mi Allah yake nihi da wannan misali ta Allah yana kawo misalai daban-daban Allah ya kawo labarin kuda Allah ya kawo labarin watan gizo-gizo shi yasa Allah subhanahu wataala a suratul hajj aya ta 73 Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba mathlun fastami'u la innal ladina tad'una hasbuka Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya baki daya Allah ya ce duriba mathlun Allah ya ambata wani misali a cikin alkur'ani da haka fastami'u lahu ku saurari wannan misali injiwa inji Allah subhanahu wataala Allah ce innal ladina tad'una min dunillahi sanide wa'anda kuke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wataala Allah ce lam yakhluqu dhubaban a tarihin baya ba a taɓa samun labarin wani wanda ya halitta abin da ake cewa guje ba Allah ce ku daidai da guje ba wanda ya halitta a rayuwa wala wista ma'ula ko da ku duk duniyan nan sun taru suka yi gadin haɗin gambiza akan su halitta daidai da kuje kasan daidai kuje abu ne wanda yake da haɗir wajen a kwatanta misali ko a wani wanda yake ƙarami sannan kuma Allah ce ba su iya duk taro da za su yi Allah ce wallahi ko da sun taru ba za su iya buga wannan misalin ba to irin wannan ayar da kuma ayatu suratul ankabut da Allah ce masalul ladina takhadhu min dunillahi Allah ce masalul ladina takhadhu min dunillahi misali wa'anda suka rike abin bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce ka masalil ankabuti kamar misalin gizo-gizo ne ittakhadhat baitan da ta rike gida kaga Allah ya ambaci al'ankabut kuma Allah ya kawo labarin mi ya kawo labarin kudan ya kawo abin nan ya kawo kuda kuma ana mada sai Allah subhanahu wataala ya kawo tururuwa to sai kafir suke cewa wai me yasa Allah yake irin wannan buganar sai a kawo tururuwa yau gobe a kawo ankabut gobe a kawo kuda sai Allah ce inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ubangiji baya jin kunya da buga misali duk karancin misalin Allah baya jin kunya da buga sa dalili akwai hikima rabbaniya a cikin al'amarin alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya gano hikimar ya gano wanda bai gano kuma bai gano ba a rayuwa sai Allah ce masu imani suke yin imani da abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar na hikimar su gano cewa lalle akwai hikima a cikin wannan al'amarin amma kafirai sai suna tambaya wai ma za aradallahu bi hadha mathala sai Allah ya musu raddi Allah ce yudillu bihi kathiran ubangi subhanahu wataala yana batar da wannan misalin da yake bugawa da yawa suna bacewa dalilin kafirci da kuma minafikcin da ya ratayu a zuciyarsu na ba sa kokarin su gano gaskiya sai Allah ce sai su bace dalilin wannan abun amma masu imani kuma wa yahdi bihi kathira sai ya shirye da mutane da yawa gaba daya domin idan ka ɗauki rayuwa ta kuje shi kaɗaya idan ka ɗauki kuje misali a rayuwa to akwai darussa masu ɗimbin yawa ta tare da kuje a rayuwa ka dibi kuje fufuke biyu ke gare sa wannan kowane fufuke na ɗauke da adda'u waddawa fufuke guda na ɗauke da rashin lahiya guda kuma ɗauke da mi da waraka shi yasa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a sunnarsa idan kuje ya fada a cikin abun shanka manzon Allah ya ce ka dona sa cikin wannan abun domin ya ɗauki da rashin lafiya idan ya zo a furkake guda to watakila rashin lafiyan ya sanya maka to maganin waraka kuma maganin wannan a watan warakar ba dole sai an ta siriji ba ko an je labo an auna yana tattare da wannan halittar jama'a ba akwai kima cikin wannan al'amarin ba duk duniya ba wanda ya sai wannan abun sai Allah subhanahu wataala to Allah ya ce yana yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira sai ya ce wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin ba kowa bane yake kani yake kasa gane wannan karatun ya fa'inta sai wanda yake fasiki ya aka ce alfasiqin jam'u ne na alfasiq ismul fa'il ne shi kuma dukkanin abin da ake ni da alfasiq shine wanda zai fita daga da'ar Allah subhanahu wataala duk wanda zai yi abin da ya ci karo da littafin Allah da sunnar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a shari'a ta addinin musulunci ya zo da abin da ake cewa fasikanci da Allah zai ce ka yi ka ƙi Allah ya ce ka bari ka bari sunan ka fasiki kenan a rayuwa to kamar ka tambayi Allah wai nan a nan wa kake ne da fasiki domin alqur'ani yufassiru ba'duhu ba'dan alqur'ani sashe suna fassara sashe sai Allah ya ce الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به mm.
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون Allah ya ce allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard sai Allah ya ce ulaika humul khasirun kamar ka tambayi Allah su waye fasikai a rayuwa sai Allah ya ce allazina yanquduna ahdallah su ne waɗanda suke walwale alkawalin da ke tsakaninsu da Allah jama'a mun fahimta fasikan Allah ce su ne masu walwale alkawalin da ke tsakaninsu da Allah to wani alƙawari tsakanin mutane da Allah subhanahu wataala shine dukkanin mu nan kowa yayi wa Allah alƙawari zai bota wa Allah shi kadaya karanta alqur'ani mai girma bani subhanahu wataala yake cewa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum qalu bala shahidina hasbuk Allah ce wa id akhadha rabbuka ya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ambata musu lokacin da ubangijinka ya riki wani alkawali tsakanin ayan annabi Adam tun muna tsatson annabi Adam Allah ya fitar da mu Allah ya ce wa ashhadahum wa ashhadahum ala anfusihim suka shayar da akan kawunan su Allah ya ce wai alastu bi rabbikum ni Allah ba ni ne ubangijinku ba wa za ku botawa a rayuwa kowa yayyo alkawalin Allah in mun zo duniya ke za mu botawa Allah ya ce qalu bala suka ce eh ya Allah mun doka shahidina mun shaida akan kai ne mahalici kuma mun yi alkawali mun zo duniya ya Allah ba wanda za mu bautawa sai ka jama'a mun fahimta wannan alkawalin da Allah ya ce yankuduna suna walwale alkawalin su mubayi'a da suka yi wa Allah subhanahu wataala cewa za su bauta wa Allah subhanahu wataala shi kariya sai Allah ya ce wa yaqtauna ma amara Allah bihi an yusal sannan kuma suna walwale abinda Allah subhanahu wataala yayi umarni da asadar da shi mini Allah yayi umarni da asadar shi shine zumunta jama'a zumunta ba wasa bace Allah subhanahu wata'ala ya kira duk wanda yake yanke zumunta da fasiki a nasin kita- a nasin littafin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma zumuntan nan abu ce mai girman gaske shugaban halitta annabi Muhammad yace arrahimu mu'alliqatun bil arshi ita zumunta tana rataye da al'arshin Allah subhanahu wata'ala zumunta tana rataye da al'arshin Allah subhanahu wata'ala a kullum addu'ar zumunta tana cewa ya Allah man wasala ni wasalahu Allah ta ce duk wanda ya sada ni duk wanda yake kokarin sada zumunta Allah ya sada shi da alkhairi malamai suka ce irin su bil qaibul jawzi wannan addu'a take yi kamar tana roƙon Allah tana cewa ya Allah duk mai sada zumunta duk iya alkhairin kada kake sada bayunka da shi Allah ka sada shi da shi jama'a mun fahimta kuma tana cewa man qata'ani ya Allah duk wanda ya yanke ni ya daina sada zumunta ba ruwa ne da sada zumunta qata'ahu Allah Allah ka yanke shi daga wata duk wata rahamaka a rayuwa jama'a mun fahimta sada zumunta babban al'amari ne a rayuwa haka shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi suke cewa la yadkhulul jannata qati'u rahimin har abada ba shi ba shiga aljanna duk wanda yanke tsakaninsa da zumunta jama'a mun fahimta a lokacin da kace ba ruwanka da zumunka dangin baba da dangin mama kai kawai zaka nema ma neman kuɗi gaba kullun kasuwa daga sahe sai dare kana kasuwa ba abin da kake yi ba abin da kake na sada zumunta to annabin Allah ya ce a gaya maka da kai da aljanna wallahi kun yi sa a rayuwa a wani hadisi shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ma min dhanbin ajdari an yu'jal an yu'ajjila Allahu li sahibihi al'uqubata fi dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah min al-baghy wa qati'ati rahim wa qati'ati rahim annabin Allah ce ma min dhanbin duk duniya ba wani laifi ba wani zunubi wanda Allah subhanahu wataala yake gaggauta yima wanda ke yin shi uquba da azaba da kuma bayan abin da Allah ya tanada masa na azaba a gobe alkiyama a duniya Allah yana gaggawan yi masa azaba kuma akwai abin da Allah ya tanada masa na azaba gobe alkiyama kamar ababe guda biyu inji annabi Muhammad yace na farin albaghi zalunci ka ci zalin mutum ka zalunci mutum shi yasa wallahi muke yayi zalunci bai da kyawu ka zalunci mutum ka ci haƙƙin mutum ya ce ya barka da Allah wannan addu'ar mutum uku wanda annabin Allah ya ce idan suka roƙa ba ta shami itikadinta da Allah mutum guda uku idan suka yi addu'a suka daga suka ce ya Allah manzon Allah ce wallahi addu'ar tana takawa ta jigun Allah subhanahu wataala kuma Allah baya mayar da ita daga cikin akwai wanda aka zalunta da'awatul mazlum wanda ka zalunta mutum wani har jin daɗin yake a ce an bar shi da Allah wani har jin daɗin yake an bar shi da Allah Allah ya sauwage annabi ya ce albaghi zalunci sai ya ce waqati atir rahim da kuma yanke zumunta duk wanda yake yanke zumunta to tun duniya Allah yake fare masa uquba Allah ya sauwage jama'a cikin sada zumunta akwai falala mai girma annabin Allah annabi Muhammad ya ce man ahabba an yubsita lahu fi rizqihi duk wanda yake kaunar Allah subhanahu wataala ya yalwata masa a arzikinsa jama'a ina in kasuwa annabi ya ce idan kana son arziki kaga yana tafiya in ka kawo ta ya yake ba abin da ke tsaka san abin da dan kasuwa yake idan aka sauke kaya kakin da mace sun tafi to annabi ce idan kana son haka a rayuwa kaga riba tana shigowa ba faduwa sannan kuma Allah ya sanya albarka a zurriyarka Allah ya tsare bayarka ko baka manzo Allah ce falyasil rahimahu ya sada zumuntarsa idan kana son Allah ya bude maka kofofin arziki ka ci karanka babu banka a rayuwa arziki ya dinga shigo ka ta ko'ina sannan kuma Allah ya tsare zurriyarka bayan ka mutu manzo Allah ce ki kokari ka zamanto mutum mai sada zumunta a rayuwa shi yasa Allah ya tsire mu duk wanda bai sada zumunta karanta ra'adi Allah ya ba mu labari Allah ya ce alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi sai ya ce fil ardi ulaika lahumul la'ana wa lahum su'ud dar Allah ya ce kaga masu walwala alkaun da ke tsakanin su da Allah sannan kuma suna cikin sun isa da zumuntar da Allah ya ce a sadar Allah ya ce kai kuma suna banna a doron kasa Allah ya ce ula'ika lahumul la'ana wannan tsinuwar Allah ta tabbata a kansu jama'a mu dinga kokarin sada zumunta a wani hadisi manzon Allah yake cewa laysal wasil bil mukafi wai ba zumunta bace ka zo wa mutun ya zo maka a'a dan kana zuwa sai in dinga zo maka dan kana kira na a waya sai na kira ka annabi yace ba shi ake kira zumunta ba abinda ake nihin zumunta wanda bai damu da kai ba dan uwanka ne baya zuwa gare ka baya kai ma ziyara manzon Allah ce ki kokari ka dinga kai masa ziyara wani sahabi ya zo shugaban halitta a garin madina ya ce ya annabin allah dangena sun ƙaurace ni amma ni ina kai musu ziyara ina zuwa ba su zuwa ya ce annabi ni abin ya gajiyar da ni mu za ce ci gaba nan ne alkhairin yake eh nan ne alkhairin yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sada zumunta to Allah ya ce sannan kuma suna sada abin da Allah ya ce a sadar na zumunta sannan kuma yace wa yufsiduna fil ard ma'ana suna yanke abin da Allah yace a sadar na zumunta wa yufsiduna fil ard suna yin banna a doran kasa na daga cikin banna a doran kasa jama'a irin bayyana da alfasha a rayuwa al ifsadu fil ard babban al'amari ne sai da Allah ya ja kunnan mu akan yin banna a doran kasa wallahi zinibi yin zinibi shi ya kawo Allah ya halakar da mutanen da suka gabace mu duk abin da kake takama da shi a rayuwa ubangiji yake cewa duk abin da kake takama da shi mutanen baya su riga sun yi sun wuce amma dalilin zunubansu da suke aikatawa a rayuwa dalilin suna banna a doron ƙasa Allah subhanahu wataala ya halakar da su a rayuwa abun misali ka ɗauki misalin fir'auna fir'auna duk iya mulkin kai da kai mulki in kai mai mulki ne wallahi baka kai mulkin fir'auna ba dan duk da zaka yi mulki ba zaka iya kayanka talaka wanda kake mulka ba da hannunka ba zaka iya ba sannan kuma ko da za ka yi ba za ka fito kiri buzu ba a dinga gani a cikin al'umma a tabbatar cewa shugaba ne ke sa ana yanka ba za ka iya zama ba amma fir'auna kowa ya sani farko wanda ya fara kawo tsarin maternity a duniya fir'auna ne dalilin yana son ya kashe annabin Allah annabi Musa zal Allah ya masa imtidadi a rayuwa aka bude masa duniyan nan ya mulki Misra gaba dayanta da abun da ke kewayenta kuma Allah ya sanya koramuna tafiya karkashin gidansa amma da ya zamanto yana banna a doron ƙasa ka dibi karshen sa Karuna da yana cikin mutanen annabin Allah annabi Musa kai Ibn Kathir yace Karuna ya ji maganar Allah iri da mu ya ji maganar Allah wai ba an bashi labari ba yana cikin mutanen da annabi Musa ya doka suka je suka yi munajati da Allah subhanahu wataala amma dare ɗaya Allah ya bashi kuɗi da yayi kuɗi gaba ɗaya sai ga duk duniya da abokin adawa sai annabin Allah annabin Musa ya fara banna a doron ƙasa sai Allah ya halakar da shi a rayuwa dibi adawa ƙarfi Allah ya basu da su da samudawa suna tamaka da ƙarfi a rayuwa amma dalilin sabon Allah da banna a doron ƙasa sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su sunna ce ta Allah a rayuwa in dai har za ku yi banna a doron ƙasa wallahi sai Allah ya halakar da al'umma Allah ya kare mu shi yasa na daga cikin nau'in banna a doron ƙasa shaye-shaye na da cikin jama'a shaye-shaye banna ce zinace-zinace ɓanna ce sata ɓanna ce cin hanci da rashawa ɓanna ce ta'addanci wannan kashe-kashe mutane duka ɓanna ce ubangi subhanahu wataala kuma yana hani akan wannan to Allah ce wa yufsiduna fil ardi suna ɓanna a doron ƙasa sai Allah ce ulaika humul khasirun idan kana neman hasararre na gidan gaba a duniya Allah ce ka nemi masu wannan sifar na fari masu walwala alƙawalin Allah subhanahu ta'ala ba sa sada zumunta sannan kuma ba sa min suna banna a doron ƙasa Allah ce in kana neman wanda yi asarar duniya da alkiyama to Allah ce in ka zo da wannan ka samu jama'a mun fahimta sai Allah ya ce aya ta gaba Mm. Allah ya ce, Kaifa takfuruna billahi, ta yaya za ku dinga inkarin samuwar Allah subhanahu wa ta'ala? Ta yaya za ku dinga inkarin samuwar Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum amwata, alhali can baya kun kasance matattu, fa'ahiyakum sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya rayar da ku. thumma yumitukum sannan kuma zai kashe ku thumma yuhyikum sannan kuma zai ƙara raya ku a rayuwa summa ilaihi turja'un sannan kuma ga Allah za ku koma ubangi subhanahu wataala yana tambayar kafirai da suke inkarin samuwar Allah subhanahu wataala ka san a duniya akwai wanda shi bai yarda akwai Allah subhanahu wataala ba bai yarda ba Allah ya cancanta a bauta ma bai yarda ba gun Allah ake neman arziki bai yarda gun Allah shi Allah shine wanda yake saukar da ruwa shi ke rayawa shi ke kashewa gani yake akwai wanda yake masa wani abu wanda ba Allah ba to Allah ce wai kaifa takfuruna billahi taya za ku kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala, ku dinga inkarin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum amwata, alhali kun kasance a can baya amwat, matattu, imamu mujahid da imamu katada, ibn kasir ya haikoto a littafinsa, yake cewa wa kuntum amwata nan ai kun kasance ma'adumina ba a same ku ba a rayuwa, ai kuna cikin watan tsatsannin babanninku, fi aslabi aba'ikum kuna cikin tsatsannin babanku, kafin ku zo duniya kenan. an yi lokacin da babu kowa a cikinmu nan a rayuwa jama'a ba haka ba ne idan ka ɗauka shekara ɗari da suka wuce nan dukkanin babu nan arzam ne shekara ɗari ba nan babu mamu a duniyan nan ba a ma aihe mu ba ko shekara ɗari da suka wuce to Allah ya ce kafin mu zo shekara ɗarin nan wa mu matattu ne ba mu muna a cikin tsatsannin babanninmu sai Allah ce fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku a wannan duniyar aka ba mu duniya muka hole a rayuwa to Allah ce kuma bayan rayuwa akwai abin da zai biyo baya thumma yumitukum sannan mutuwa za ta biyo baya ita mutuwan nan dole ce sai ka mutu duk da kake da mukami a rayuwa wallahi sai ka bar duniyar nan in kuɗi kake takama da shi akwai wanda sun fika kuɗin mutanen kirki sun barsa in mulki ne ma an yi an gama irin su annabin Allah annabi Sulemana sun gama gazan shi annabi Sulemana Allah ya bashi yana cikin mutum guda hudu da suka yi mulkin duniya a rayuwa sun mallaki gabas da yamma kintin duniya mutum guda hudu biyu kafirai biyu musulmi daga cikin musulmin annabin Allah annabi Suleiman ya mulki wannan duniya shi tsananin mulki da Allah ya bashi jama'a aljannu aka bashi tawaga ta aljannu ga yamin shugaban cikin Afirka ko duk duniya gaba ɗaya wani shugaban ƙasa ne yake mulkin aljannu in ya gansu wallahi gudu zashi ba haka bane to shi annabin Allah shi annabi su har kashi ya zara wa aljannu aljani ya yi laifi annabi suleiman ya ja ya jibga masa kashi kuma ya ci gaba da aiki wani abu sai su Allah kuma Allah ya bashi ga dabbobi an an mallaka masa shi shi ministorinsa akwai aljannu su ne ministrori eh ministorinsa akwai aljannu in suka ce ayi ake suka ce a- in yace ayi ki za a yi da annabi Suleiman zai ce yana buƙatar a gina masa irin wannan masallacin kifta da bismillah an kare sai ya zo ya ga an gina ce nan bai bi duka aro shi gaba da a saki kuma wallahi ba su cewa ba su yi amma yanzu da gwamnati ta sa a wata shawarar birshekin ƙasa ana dibin kasafin kuɗin ƙasa ai za a yi asara ɗan kwangila zai asara amma shi ko annabi Suleiman babu asara to Allah ya ce sannan kuma mutuwa za ta biyo baya ƙarshen rayuwar fa kenan duk da ka more a rayuwa wallahi wata ran sai ka barta annabin Allah yana ganin ta kiri da kiri ga musulmi musuluncin ya ayya a watan sun shi musulmi sun shiga a cikin musuluncin an karbi addini sai Allah ya manzo Allah bushara mutuwa za ka yi yo me yasa annabin Allah annabi Musa annabi Musa karanta sahih bukhari annabi Musa ta umar mala'ikan mutuwa a imamu al-bukhari ya fitar da hadisi ingantacce daga shugaban halitta zawa aka yi ɗaukar rayuwarsa ya mari mala'ika mala'ika ya je gaya wa Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan musa mu bai sun tahiya Allah ce rayuwar da lokacin da aka rubuta masa ya ƙare ba mu ƙara mu kowa in lokacin kai tahiya za ka yi wallahi in kaga ka tsaya lokacin ka ne bai yi ba amma lokacin ka na yi Allah ya ce ba mu ƙara maka daidai da saka ɗaya kuma ba a ragewa fatan mu Allah ya samu mutu da imani to Allah ce bayan kuma kun rayu eh, bayan kun mutu to kuma akwai wani tashi shi da za mu tayar da ku don hisabi babban magana za a tada mu don hisabi gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe kowa zai tashi kuma jama'a kowa zai tashi tsinan tsirara ne ba wanda yake da riga balantana hula balantana wando balantana da wanda kuke sa niqabi niqabi ki sa a duniya in kina sanyawa kiyama babu niqabi kina tashi tsirara Aisha ta ce ya annabin Allah maza da mata tsirara gaban Allah ga suriki ga sarakuwa annabi ya ce Aisha zancen kiyama ya huce a dinga tsaya mutum ba zai ma gano tsiraran yake ba eh saboda kowa na cikin cikin nashi sha'ani kowa ta gabansa yake ka san irin irin irin irin wata jarraba ta rayuwa Allah ya kaddare ka zaka talibi ta hanyar ƙasa ɗan libi su sun san yadda ake wahalan to kowa ta kai ne yake Allah ce li kulli mri'in kowanne daga cikin su fa sha'anu yuguni akwai abun da ya dame shi kowa ta kansa yake ba wanda ya damu da wani kowa ta kansa yake to za a tashi akwai hisabi sai an auna aikin kowa sannan kuma akwai sirabi sirabin nan babban magana ce wallahi sirabi abu ne mai girma lokacin da Allah subhanahu wataala zai sanya aka sirabi Allah ya ce wa jaa rabbuka wal malaku saffan safa وجيء يومئذ أمم. Allah ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo tare da mala'iku sahu sahu domin akwai mala'iku suke dauke da al'arshin Allah subhanahu wataala wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idhin Allah ya ce mala'iku ne suke ɗauke da al'arshin Allah sai an zo to sai Allah ya sanya a gitta sirabi ana gitta sirabi hadisi imamu tirmizi alaihi rahmatullah manzon Allah ce ba shi a duniya mutum wanda mace ta aiba a rayuwa wanda zai tsaye da cininsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to bayan hisabi kuma eh, bayan an mizani eh, san akwai akwai abun kuma akwai aljanna akwai huta Allah ya datar da mu to Allah ce thumma yumitukum sannan Allah zai kashe ku a rayuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kashe ku summa ilaihi turja'un sannan kuma ƙarshen dai al'amarin ga Allah za mu koma sai Allah ya ce Mm. Mm. Allah ya ce huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine wanda ya halitta muku duk abun da ke cikin ƙasar nan inji Allah huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah subhanahu wataala shine ya halitta muku gaba ɗayan abun da yake cikin ƙasa jama'a mun fahimta duk wani abu da kake gani a wannan ƙasar a rayuwa dan mu Allah ya halitta a rayuwa wannan sama dan ka Allah ya yi ta wannan kasar dan ka Allah ya yi ta wata da rana da Allah ya duka dan ayan annabi adam Allah ya yi su sannan kuma duk wani dau'in nau'in abinci Allah ya danku ne shi yasa malaman usuli suke cewa al aslu fil ashiya'i al ibaha shi a asalin abu kowane abu a rayuwa watan asalinsa mubah ne halal ne a rayuwa sai abin da nassi ya zo ya karantar da cewa haramun ne jama'a mun fahimta saboda Allah ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine wanda ya halitta muku gaba ɗaya abin da ke cikin ƙasa Allah yayi dan ku ne duk abin da ka gani dan ka Allah yayi jama'a mun fahimta wannan da mun fum da kaga Allah ya sa an Allah yayi bom dan ka akai dan ka cika moye akai a rayuwa da Allah yayi ruwa dan ka akai jama'a mun fahimta shi yasa suka ce al'aslu fil ashiyayi al'ibaha duk asalin cikin komi a rayuwa abu halal ne sai abin da nasu ya zo ya karantar cewa haramu ne yanzu misali idan ka ɗauka akwai abubuwan da kaɗan ne wanda musulunci ya zo yanzu duk abun sha duk ruwan da ake sha ruwa halal ne a sha amma kuma sai musulunci ya zo ya keɓance ya ce wasu irin ruwa irin giya haramun ce sha kaga yanzu da za ka ɗauki misalin kwalbar coca-cola ko kuma fanta ka sha halal ne ka sha Allah ne ce ya halitta dan kai dan ka more dan ka akai dan ka more Allah ya datar da mu sai Allah ya kita sun mastawa ila sama'i sannan Allah subhanahu wa ta'ala istawa ya nufi ila sama'i zuwa sama zuwa halitta sama da wannan malamai suka ce sai da Allah ya halitta ƙasa aka yi sama jama'a mun fahimta a gun halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halittar ƙasa ne kafin Allah ya halicci sama dalili wani suka ce wannan ayar da Allah ce huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a sai ce summa stawa ila samai ibnu kathir alaihi rahmatullah yace idan kaga an yi waton an yi abin nan an yi ta istawa ta yi ta'addi da ila to yana nunin cewa kamar in sarfa ne ya tafi ne sai da Allah ya yi ƙasa sai Allah ya je ya halicci sama kuma duka wannan kasar Allah ya ba mu labari a kwana biyu Allah ya halice ta a kwana biyu Allah subhanahu wata'ala ya halice ta ga yamin jirgin da zai kwana biyu yana yawo bai huta ba halitta sai al'amarin Allah gadibi gaba ɗayan sama ba tawo ba ba Nijar ba ba Afirka ba a'a duk duniyar baki ɗaya Allah ya ce ita kasar da gaba ɗai a kwana biyu Allah ya halice ta sannan kuma Allah ya nihaci ya nufaci zuwa sama Allah ya halice sama samaniya fasawahunna sab'a samawat Allah ce sai Allah ya daidaita su sammai guda bakwai to ita ƙasa guda nawa ne malum suka ce ƙasa guda bakwai ce ita ma ƙasa guda bakwai Allah ya ya halci kuma sama guda bakwai sai Allah ce wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah akan dukkanin komi masani ne ai ilimin Allah subhanahu wataala ya kewaye sa duk abin da ke faruwa a rayuwa Allah ya ce alimun ne shi Allah masani ne karibi kasa wata dan annabi adam idan aka sanya gwamnati to dole tana da bukatar shugaban kasa ya samu ministrori suna da bukatar su samu directorkin ne suna da bukatar su samu shamdi kabine suna da bukatar su samu kaza da sai amma shi Allah bai da bukatar wannan Allah ya ce shi alimun ne masani ne akan dukkanin komi kai duk abin da zai faru sanani ne a cikin littafin Allah subhanahu wataala Allah ya riga rubuta shi ba gashi ba hadisi imamu muslim annabi ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama farkon abin da Allah ya fara kirkira halittarsa a duk duniya shine alƙalami bikin nan alƙalami abu wani farin da aka fara halitta a duniya bikti sai Allah ya ce wa alƙalami uktub rubuta sai ya tambayi Allah ya Allah me zan rubuta Allah ce rubuta duk abin da zai faru a rayuwa alƙalamin kuma ya rubuta abin da alƙalamin ya rubuta cikin ilimin Allah za mu dinga taruwa mu dinga tafsirin nan alƙalamin Allah kuma wasu an rubuta can kwallo suke ta kallo wallahi a rayuwa eh dama Allah bai bari mutum ba aiki in ka ki sharar masallaci ce zaka share kasuwa sai Allah ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji akan masani akan dukkanin komai a rayuwa sai Allah ya ci wa
وعلم آدم
قالوا سبحانك لا علم لنا إنك Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fil ardi man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce wa idh ka ambata ya annabin Allah annabi Muhammad malai suka ce wannan idh mansubun ala zarfiyya ce in ay wa idh wa iz qala rabbuka ana kaddara mishi fi'ili a baya ai wadhkur hina qala rabbuka ka ambata musu lokacin da ubangijinka yake cewa ko yace lil mala'ikati da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ce zan sanya khalifa wanda zai wakilce ni a doron ƙasa don ya dinga zartar da hukunci a rayuwa ya zartar da ayyuka na alkhairi a rayuwa Allah yake faɗan wannan a rayuwa Allah ya ce wa mala'iku, Ni Allah ina buƙatar na sanya khalifa wanda yake mabi wanda zai maye wannan ƙasar a dinga samun wasu suna tafiya wasu suna mai wannan rayuwar. Jama'a mun fahimta? Kalu sai suka ce, A ta fiha man yufsidu fiha, yanzu ya Allah za ka sanya a cikin wannan ƙasar wanda suka yi za su dinga ɓanna a ciki, wa yasfiku dima su dinga zub da jini, wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu Allah muna tasbihi nusabbihu bihamdika ay nunazzihuka amma la yuliqu bika Allah muna tsarkake ka akan abin da bai dace ba wa nuqaddisu lakum Allah muna tsarkake ka muna jinjina maka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce ni Allah na san abin da ku sani ba Allah ne yake baiwa mala'iku labarin yana son ya halitti wata halitta a duniya malam suka ce a wannan shi ke na ce wannan aya tana karantar da cewa an taɓa samun wata al'umma kafin zawar mu ‘ya'yan annabi Adam, wanda imamu Katada ya fita ya ya kawo wannan bayanin har ma imamu Kurtubi ya kaito wani littahinsa, cewa an samu wata halitta da ake cewa Banul Jan da suka zo duniya suka yi ɓanna, wasu suka ce, a'a, ba a yi wata halitta ba, amma mala'iku suna tambaya ne dai, watan suna dai tambaya ne akan abin da zai faru a rayuwa. to kuma abin da su azatan mala'iku ko abin suke tsammani ya faru jama'a yau ba a banna a doron ƙasa wani irin kalar ta'addanci ne ba yi a rayuwa wani irin sabon Allah ne ba yi a wannan ƙasar kalar zub da jini nawa abu a gani ba ƙasar nan yawar jinin mutum musulmi jinin mutum musulmi ya zama to kamar jinin kyashi a kashe mutum duniyar nan kamar an kashe kyashi duk rana ta Allah ka kuna radio kana sai ka ji an ce huri kaza an mutu huri kaza an mutu kuma an kashe zub da jini abu ne wanda Allah baya bukata shi yasa annabin Allah ya ce awwalu ma yuqda yawmal qiyamati fi dima'i farkon abun da Allah zai fara bincike a hisabi kan watan kan kan kan jini mutum zai zo gaban Allah wanda ya kashe sa ya zo gaban Allah da jininsa ya ce ya Allah tambaya min wane da ya kashe ni ne ya kashe ni duk wanda ka ɗauki jininsa a rayuwa idan aka je gaban Allah zai tashi da jinin ya je gaban Allah ya ce ya Allah tambaya min shi minai minai ya zo ya kashe ni shi yasa annabin Allah annabi Muhammad daga cikin ad-daruratul khamsa abinda musulunci zai karewa dan annabi Adam guda biyar akwai kare rayuwarsa rayuwa a wace mai matsayin gaske a musulunci domin in babu ta ba za a bauta wa Allah ba to sai Allah ya sanya tsare ta daga cikin babban darura cikin rayuwa ka tsare wannan rayuwar taka duk abin da zai kawo tabarbarewar rayuwa ka kai sa duk abin da in kai zai kawo gurbacewar rayuwar wallahi ka shaidin ka wani kullun tambaya yake jiran yake wai shi a alqur'ani mai girma gaba ɗaya ba inda Allah ya harda shanta ba alhali bai san tana tana lalata rayuwa ba Allah ya sauwake to sai Allah ya ce wa'allama Adam al'asma'a kullaha. Allah ce musu, inni alam ma la ta'alamun, ni Allah na san abin da ba ku sani ba. Sai Allah ce wa'allama Adam al'asma'a kullaha. Fi'ili ne mu ta'addi ne salasta mafa'il, wannan fi'ili na ta'addi da maf'ulin guda uku. Na farin, wa'allama Adama al'asma'a kullaha, dukkanin wannan maf'ulin biyu uku ne. Sai zama to, allama fi'ili ma di mabani alfata ta zahira ala akhirihi. adama sai zamanto fa'il to ina eh, mafulin bihi ina fa'il wa fa'iluhu damirun mustatira wujuban taqdiruhu huwa Allah subhanahu wa ta'ala ai wa allama Allah as- adama asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annabi adam dukkanin sunayen komi a rayuwa ibnu abbasin Allah ya kara masa yarda imamu ibnu kathir ya ka a littafinsa ya ce sunayen duk abubuwa na rayuwa sai Allah ya tattara duk abin da za a yi amfani da shi a rayuwa sai Allah ya bai wa annabi adam ilimin wannan abun wannan kaza ce salula ce kira za a dinga yi da ita wannan kuma kwartayya ce noma ake yi da ita wannan kuma watan koshiya ce ana gina da ita duk wani abu da ake amfani a rayuwa sai Allah ya bai wa annabi adam ilimin sa to kuma sai yanzu Allah ya zo zai wa mala'iku exam za a yi musu jarabawa kasan Allah subhanahu wataala kullum a cikin jarabawa yake shi yasa na daga cikin jarabawar ka zo in ka zo duniya kana cikin jarabawa wallahi dan annabi adam ba za ka fita daga cikin jarabawa ba sai ka bar wannan duniyar kullum cikin jarabawa kake ka san wannan ko baka sani ba yasa ko da yaushe kai kokari littafin ka malaiku su dinga rubuta aikin alkhairi zama mai kokari a cikin kullum littafin ka ana rubuta aikin alkhairi amma kullum malaiku rubuta suke yi tun tashin kai da gari ya waye sun kamma rubutawa ne sai in ka je ka kwanta barci kana kwantawa an dage alƙalami akan ka ba abinda za a rubuta shi yasa ai mutum yayi mafalkin ya je aikin hajji yayi tsawafi duka a mafalki ne dai eh amma babu lada kamar da in kai mafalkin ka je kai sata Allah ya sauke a mafalki ne mutum bai da laifi amma idan ka tashi kuma ka aikata duk abin da kake aikata rubuta ake yi to shine Allah ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha me ya faru thumma aradahum ala al-mala'ika sannan Allah ya bijirar da su akan mala'iku da wannan damirin ne malaman lura suka ce sun ma'aradahum alal mala'ika ai abin ya nuna cewa abin mai hankali ne ba mara hankali ba ne domin a ƙa'ida ta larabci idan ana so a yi isti'imalin abu abu mai hankali sai a ce misalin hazihil kutub duk abin da bai da hankali jam'insa to ana isti'imalin hazi jam'o suna mufradi na mu'annas sai a ce hazihi هذه الكتب هذه المدارس amma in abu mai hankali ne sai a kawo kalmar hum a sanya tun daga kalmar hum to abu mai hankali ne to kuma sai Allah cewa sun ma'ara da hum sannan Allah ya bijirar da su sai suka ce in haka ne to abu mai hankali ne amma kauli rajihi abubuwan da duk za su faru a rayuwa duk abin da za a yi amfani da shi a rayuwa to Allah ya bai wa annabi adam ilimin wannan abun jama'a mun fahimta kaga shi annabi adam ya samu ilimin wannan abun tun kafin ya zo duniya tun kafin a saka shi duniyan nan ya san wannan ababen yanzu kamera kinan gaba da shi annabi adam ya an bashi labarin sa amma kuma mutane suka yi zamanin sa ba su san wannan abubuwan ba amma shi Allah ya bashi wannan labari da annabi cewa shi Allah ga gare misali ne in ya ga dama yake yi Allah ya datar da mu to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa mala'iku an bi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin ku bani labarin ku gaya min sunaye wa'annan ababen in har kun kasance ku masu gaskiya a cikin zancen ku cewa ku ya kamata ku zo ku yi ku maye kasan nan ba ayan annabi adam ba ba annabi adam ba to sai suka ce Allah ya ce ƙalu sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah la ilma lana ba ma da ilimi daga cikin tasbihin da Allah ya fi so a rayuwa ka dinga cewa subhanallahi annabin Allah annabi Muhammad hadisin Imam Tirmizi maza ke cewa subhanallahi tamla'ul mizan subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna samai wal ard idan da za a dauko subhanallahi a sanya cikin ma'auni manzo Allah ce ma'aunin yana ƙara yauni a rayuwa kai da za a ɗauko duk halittun da ke tsakanin sammai da ƙasa a sa shi cikin mizani a kawo subhanallahi da alhamdulillahi manzala ce subhanallahi ta fi su yaudi shi yasa annabin Allah ce kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi Allah ce kalimatani kalmomi guda biyu khafifatani alal lisani suna da saukin faɗi a halshe amma saƙilata ne filmizani idan aka ɗaura a ma'auni suna da yaunin gaske kuma habibata ne ilin rahmani Allahn yana san su maza ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim to mala'iku sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah la ilma lana ba ma da ilimi illa ma allamtana sai abinda kai Allah ka sanar da mu innaka antal alimul hakim Allah kai ne al alimu masani sannan kuma al hakim kwararre a cikin hikim a cikin al'amuranka shi Allah hakimun ne duk abin da Allah ya akwai hikima a cikin wannan al'amarin ka dibi Allah ya dayi halicci dan annabi Adam kai da ka san wallahi akwai hikima da Allah ya ga dama ba ido biye mutum ba sai Allah da Allah ya ga dama sai Allah ya maka ijiya ɗaya tsakiyar kai zaka yi kyawu ba za ka yi kyawu ko amma cikin hikimar Allah subhanahu wataala sai ya sanya maka su biyu ake maka kunne biyu ake maka baki ɗaya kai da mutum baki biyu gare shi ka san da an samu jarrabawa a rayuwa amma hikima rabbaniya sai Allah ya maka wannan to shi Allah hakimun ne sai Allah ya ce Allah ya ce ƙala ya Adamu an bi'uhum Allah ya ce ya kai annabi Adam an bi'uhum ka ba su labari bi asma'ihim ka ba su labarin suna wa'annan abu ai ma'ana akhbiruhum ka gayi musu suna wa'annan ababen yanzu gashi sai annabi Adam ya ɗauko ya ce wannan agogo ne ana dibin lokaci da shi amfanin shi kawai za a kalli lokaci da shi a san lokacin sallah lokacin kasuwa lokacin kaza aikinsa kawai ya gayi ga mutane lokaci wannan kaza ne haka annabi Adam ya bi abubuwan gaba ɗaya ya gaya wa mala'iku ga sunayensu kaga sun faɗi jarabawa ko shi yasa malam suka ce da ilimi ne Allah ya faddala annabi Adam akan mala'iku da ilimi shi ilimi in Allah ya baka shi to Allah ya baka komai a rayuwa ilimi idan Allah ya baka ilimi wallahi an baka komai a rayuwa al-ilmu yarfa'u baital la'ima da lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wal karami eh shi ilimi yana daga gidan da ba shi da galiyo gidan ƙananan mutane amma idan aka samu mai karatu sai ga gidan ya zama babban gida ana kwatanta misali da shi amma wal jahal yahdimu baital izzi wal karami jahilci yana rushe gidan da gidan manyan mutane gida na buwaya in ba a karatu sai gidan ya koma tarihi Allah ya kare mu to kaga da ilimi ne Allah ya bambanta annabi adam ya fifita shi kuma akan mala'iku sai Allah ya ce wa annabi Adam an bi uhum bi asma'ihim ka ba su labari ka gayi musu sunaye wa'annan ababe sai annabi Adam ya ba su labari sai Allah ya ce alam falamma an ba uhum bi asma'ihim Allah ce yayin da annabi Adam ya gaya musu sunayen su qala sai Allah ya ce alam aqul lakum shin ni Allah ban gayi muku ba da wa ake da mala'iku inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni Allah na san abinda ya boyu a sammai wal ard da kuma kasai wa a'lam ma tubduna wa ma kuntum taktumun kuma ni Allah na san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa wallahi duk abin da kake bayyanarwa Allah ya sani abin da kake boyewa Allah subhanahu wataala ya sani in tukhfu ma fi sudurikum ya'lamuhu Allah idan kun boye abin da ke cikin zukatanku Allah subhanahu wataala ya san sa shi Allah masani ne akan abin da ya boyu da abin da yake bayyane yanzu kanan dukkaninmu nan ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyar wani ko baka bane amma shi Allah ya san abin da ke cikin zuciyar kowa a rayuwa to Allah ya ce mala'iku ba na gayi muku ba ni na san abin da ya boyi a sammai sannan ai na san da annabi adam ya san wani abu da ba ku sani ba to kuma sai Allah subhanahu wataala ya umarce su da su wa annabi adam sajada domin girmama sai Allah ya ce wa Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ya annabin Allah ka ambata wa al'umma ka labarin lokacin da muka ce wa annabi mala'iku usjudu li adam ko wa annabi adam sajada jama'a mun fahimta Allah ya ce wa annabi adam tunda ya ci jarabawa a rayuwa an jarraba an gwada tsakanin ku da shi ya san abin da ba ku sani ba to yanzu usjudu ku masa sajada jama'a mun fahimta ba suka ce ba sajada ba ce ta bauta a'a ta'aziman wa ihtiraman Allah subhanahu wataala ya girmama sa an fifita sa sannan kuma ana ta girmamawa ce hadisi ya tabbata sahihu muslim annabi Muhammad sallallahu alaihi suke cewa lokacin da Allah ya halitta ya ida halittar annabi Adam to sai Allah ya ce wa mala'iku ya ce wa annabi Adam je wajen mala'iku kai musu gaisuwa annabi Adam sai ya zo ce wa mala'iku assalamu alaikum sai suka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah suka ƙara wa rahmatullah sai annabi Allah ya ce wa annabi Adam wannan ita ce gaisuwar al'ummarka shi yasa a musulunci ka zo ka tarar da mutane na daga cikin haƙƙin musulmi ma akan musulmi guda shida idan ya maka gaisuwa ka dinga amsawa haƙƙul muslim ala muslim sittun a wata ruwaya daga ciki raddus salami ne da sallama idan mutum ya ce maka assalamu alaikum ka maida masa in ma baka maida ba to mala'iku za su karba masa Allah ce wai za ku yi tun bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha in kai kuma za a baka lada don wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum aka ce mai wa alaikum assalam manzo Allah ce goma wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah aka karba masa wa alaikum assalam wa rahmatullah manzo Allah ce 20 aka wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manzo Allah ya ce 30 idan ka zo ka ce assalamu alaikum ka da lada goma wani abu sai Allah subhanahu wataala in ba ku mu raba kanmu da banjur banjur wallahi lazi ku raba kanku da bonjour babu lada ciki ina kwana ba lada i assalamu alaikum ka samu lada goma e ka tashi da lada yafi to Allah ya ce wa iz qulna lil malaikati sujudu li adam ka ambata musu lokacin da muka ce wa mala'iku ku wa annabi adam sajada Allah ce fasajadu sai dukkanin suka faru suka wa annabi adam sajada illa iblis aba sai iblis shedan aba yaki a kafi Allah ce illa iblis kana min aljinn fa fasaka an amri rabbi Allah ce illa iblis sai iblis watan ya kagir yaki ya kasance cikin aljannu domin malamai suka ce wai shin shi iblis mala'ika ne ko kuma cikin jinsin aljannu yake wannan matsala ce da malamai sun tattauna a kanta wasu ka ce mala'ika shi meke da suna iblis yana da cikin mala'iku domin Allah ce izkulna lil mala'ikatu sujudu li adam an ce wa mala'iku kuwa annabi adam sajada kaga iblis yana tare da su sai suka ce a'a to ai aikin su ne yadda aikin su iri ɗaya ne amma jinsin sa asalin sa cikin aljannu ne kamar da nan Allah ya ambata to Allah ce ya kasance cikin aljannu fa fasaqa an amri rabbih sai ya fasi ya kafirce ya yi butulci daga umarin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa iblisa aba sai shi dan yaki wastakbara ya ka girman kai yayi tagawa yayi girman kai girman kai musiba ne Allah ya kare mu da girman kai wallahi mu raba kawo mu da girman kai miye ma'anar girman kai shine kin gaskiya abinda a girman kai shine kin gaskiya ga gaskiya kana gani ka kita girman kai kenan sannan kuma abin da ke kawo girman kai ji malamai suka ce hasada na daga cikin abin da ke assa girman kai hasada domin shaidan hasada ce ta ta jasa yawa annabi yayi wa Allah girman kai sannan kuma farkon laifin da aka fara yi wa Allah a duniya hasada ce girman kai ya biyo baya Allah subhanahu wataala ya hana girman kai Allah bai son girman kai shi yasa annabin Allah annabi Muhammad yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin bashi bashi ga aljanna duk wanda a zuciyarsa akwai daidai ƙwayar azzara da girman kai Allah ya kare mu hadisin Aba Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda a afu hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi maza ce ihtajjatil jannatu wan nar aljanna da huta an dan yi jayayya da aljanna da huta suka yi dan cece ku ci tsakanin su wa juna faqalat aljanna sai aljanna take cewa fiya du'afa'un nas a cikina akwai masu rauni daga cikin mutane mafi raunin mutane suke cikina wa masakinihim da kuma miskinansu alishin take cewa ni wanda ke cikina galiban ta ce su ne masu watan miskinai da kuma watan du'afa masu rauni daga cikin mutane sai wata ke cewa ni kuma fiyal jabbaruna wal mutakabbirun a cikina akwai aljabbarun masu nuna isa mu muke yi musiba ce a rayuwa ananiya sannan kuma almustakbiruna masu girman kai Allah ya kare mu a wani hadisi annabin Allah annabi Muhammad yake cewa thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama wala yanzuru ilaihim walahum azabun walahum azabun azim wa azabun alim annabi ya ce mutum guda uku Allah bai kallon su a ranar tashin kiyama Allah ba zai musu magana ba Allah subhanahu wata'ala ba zai kalle su da irin rahama ba kuma ba magana tsakanin su da Allah subhanahu wata'ala sai annabin Allah yake cewa da- na farin daga cikin su shehun zani mutum da aure bai bar biyan mata ba yana zina gashi da mata amma yana zina na biyu annabin Allah yake cewa malikun kazzab wa malikun kazzab da jagora makareci shugaba wanda yake sharara wa talakawansa ƙarya za mu yi za mu yi za mu yi ba mu yi sai annabi Allah ce wa ailun mustakbirun da kuma talaka shi gashi talaka bai da kodala ko mustakbirun sai girman kai Allah ya sauke mu Allah ya kare mu to Allah ce illa iblisa aba wastakbara ya ka girman kai Allah ce wa kana min alkafirina ya kasance cikin kafirai sai Allah ya ce Mm. Mm. Allah ya ce wa qulna sai muka ce ya Adam ya kai annabi Adam uskun anta wa zawjukal janna ka zauna kai da matarka cikin aljanna jama'a mun fahimta Allah ya ce wa ya kai annabi Adam zauna kai da matarka a ina a cikin aljanna sai Allah ya ce wa kula min haragada ku ci a cikin aljanna duk abin da ya birga ku ku more a aljannar Allahu akbar Allah ya ce wa annabi Adam ku more ku ji daɗi a cikin aljanna duk abin da kuke da bukata an ba ku dama ku ci amma sai Allah ya ce wala taqraba hadhihi shajara kada ku kuskura ku ci wannan itaciya komi an halitta muku banda cin itaciya guda sai Allah ya keɓanta ta cewa annabi Adam ita na haranta maka ba da ita ba jama'a mun fahimta to sai annabi Adam yayi da gangancin cin wannan itaciyar kamar da shedan ya zo ya rudar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana sa amma shi rai sai ya zo ya ruɗa da shi har ma rantsuwa yake masa al'arafi Allah ce wa qasamahuma inni lakum laminan nasihina shirin ya zama ya zama malami ya zo ya ce wa annabi Adam ina rantsuwa da Allah ni ho nasiha zai maka ka rike da kyau abinda zan faɗa maka da kyau Allah ya ce Allah ya haranta wa shedan annabi Adam amma shedan sai ya sanya sa shine Allah ya ce fa azallahu wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin idan kuka kasance wannan itaciyar to kun kasance cikin azzalumi Allah ya kare mu zalunci shine kai abinda Allah ya haranta ka kuma ina jin lokaci yayi ko to nan ya kamata mu kwana abinda muka faɗa dai Allah ya zamanto dai Allah ya ba mu ladarsa kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassuli da wannan alqur'ani mu karanta bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna Allah subhanahu wata'ala ya ƙara zama da wannan ƙasar lafiyar Allah ya tsare mu da tsaron sai iya mun abin da ba mu iyawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh